Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Na muku fara. Na a tashi usluk ya naka fi jayika. Usluk ya naka fi jayika. Usluk ya naka. Na. Na muka fara? Na an tsaya wa anar kyasa kalmariya ta tasu. To. Okay. Hmm. Hmm. Mun zo nan ne? Kala sama shuddu ku? برهانا فذلك جيبك كو بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وادمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما أعوذ فاسقين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسلك يدك في جيبك تخرج بيداء من غير سوء فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ها؟
نعم نعم إنهم كانوا هم؟
إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين Mhm. Allah maɗaukakin sarki yana kistanta mana dai lamarin annabi Musa da shi da Fir'auna. To da Allah Ubangiji ya ce wa annabi Musa saki sandarka ya sake ta ta dawo macijiya ta dinga wutsil-wutsil har yayi kaman ya juya da baya Allah ya ce masa ya juyo ya ɗauke ta ai manzanni ba sa tsoro a gabanmu. to sai da ya juyo ya ɗau sandar tasa ta dawo macijiya sai Allah kuma ya ce masa uslug ya daka fi jebika sanya hannunka a cikin aljihunka sai ya sa hannunsa a cikin rigarsa haka takruj bai da amin gairu su'in sai hannun ta fito tana fara tas ba tare da wani abu na baras ba haka To Allah sai ya masa haka Allah ya ce fa zalika wato da sandar da hannun wa'annan guda biyu to burhanani wato hujjoji ne guda biyu min rabbika daga ubangijinka ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutanensa Allah ya aiki annabi Musa kenan ya tafi zuwa ga fir'auna da hujjoji guda biyu da sanda da kuma hannunsa mm.
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون sai annabi Musa yake cewa Allah ubangiji yace rabbi ya Allah ubangijina inni qataltu minhum nafsan ai ni na kashe musu rai ya Allah lokacin da ya naushi wannan kibdiyin ya mutu kenan yace na kashe musu rai fa akafu an yaqtuluni ina tsoro Allah ubangiji kada in je isar da sakonka kuma su kashe ni saboda kashe musu rai da nayi وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لكي يكذبني
Hmm.
إني أخاف أن يكذبون واكي هارون هو أفصه مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون sai annabi Musa ya ce wa aki Haruna Allah ubangiji ga dan uwana annabi Haruna ni tunda na kashe musu rai ina tsoron in na je ni ba za su saurare ni ba tunda ni mai laifi ne a wurinsu kada ya dawo zuwan ya dawo sun kashe mun rai kada su dawo haka su kama ni su kashe ni to sai ya faɗa musu haka sai ya ce amma wa ake harunu amma ga ɗan uwana nan haruna huwa afsahu minni lisana shi ya fi ni harce mai fasaha saboda shi annabi Musa kamar yadda muka karanta a kissa an ba shi lokacin da aka kawo shi wajen Fir'auna Fir'auna yake zargin cewa wannan yaron anya ba shi bane ko bokayen nan suka ce zai zo ya kwace min mulki to sai aka ce matar ta ce haba wannan yaro me ya sani ma sai ya ce a'a ni ban yarda da shi ba to sai aka kawo dibino aka kawo gaushi aka bashi aka ce ya dauka ya ce ai idan yana da hankali ba zai ɗau gaushi ba dibino ba zai ɗau gaushi ba zai ɗau dibino to annabi Musa ya miƙa hannunsa zai ɗau dibino sai mala'ika Jibrilu sai tunkuɗe hannun sai ya kama gaushi da ya kama gaushi sai ɗauka sai ya sa a bakinsa to sai ya ƙona masa baki sai ya dawo yana da gura-gura a bakinsa to amma kuma wani abun mamaki ai da ya kama gaushin a hannu gaushin kuma bai ƙona masa hannu ba amma sai ya ƙona masa kuma ya ƙona masa haƙori saboda Allah yana so a bakatar da Fir'auna ya kasa gane me ake ci me ake ciki kenan to shine sai shi Annabi Haruna sai ya ce ya Allah ubangiji ni ina tsoron kada in kai sakonkan nan su kashe ni tunda na taba kashe musu mutum amma wa aki Harunu amma ga dan uwana Harun shi Harunan dan uwan Annabi Musa ne yace huwa afsahu minni lisana shi yafi ni wato fasahar harce fa arsilhu mai iya rid'at wato ka aike shi tare da ni ka haɗa mu ya dawo yana mai taimako na wajen isar da saƙonka kuma in na faɗa yusaddiqu ni ya dinga gaskata ni inni akafu an yukazzibun ni ina tsoron kada su ƙaryata ni idan na je ni kadai to nan kuma yana nuna wa mutum duk abin da ka samu ka jawo ɗan uwanka kaga annabta aka bashi ba abin da kai annabta amma bai wa ɗan uwansa hasada ba sai ce Allah ga ɗan uwana ba Harunu shi ma ka bashi annabta kuma Allah sai ba shi annabtar shi ma kaga annabi Musa shi ya roƙa wa ɗan uwansa Haruna aka ba shi annabta kenan
قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سنشد قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون Allah madaukakin sarki sai ya ce masa sana shuddu abudaka bi akika wato zamu karfafa ka da dan uwan naka zamu karfafe ka da dan uwan naka wato za a hada su su dawo suna tare a annabtar ke wa naj'alu lakuma sultana Allah ya ce kuma zan sanya muku rinjaye fala yasluna ilaykuma bi ayatina ba za su iya isowa zuwa gare ku da mummunan abu ba ba za su iya cutar da ku ba antuma wa manittaba'akum al-ghalibuna Allah ya ce da ku da wanda suka bi ku ku ne masu rinjaye lahum akan su eh su Allah ya ba su garanti kenan ku je ku ga hujjoji na ku je da su kuma Allah ya ce ga bayan na karfafa ka da dan uwan naka sannan kuma ga na ƙarfafe ku da hujjoji na ku je ba za su iya cutar da ku ba.
Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترًا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين to shikenan annabi Musa sai ya kamo hanya daga can gindin bishiyar da yake magana da Allah sai ya tafi Misra to kaga lamarin Allah shi Allah duk inda ya ga dama haka yake zartar da ikonsa lokacin da Allah yake magana da annabi Musa fa a bakin bishiyar lokacin babu Haruna shi annabi Haruna shi yana Misra shi kuma yana nan bakin bishiyar a nan cikin jejin amma da Allah Ubangiji da Annabi Musa ya ce Allah ya ce ka haɗa ni da ɗan uwana Haruna shikenan sai Allah ya ce to ku je tare saboda shi Allah yana ganin su tare ne eh kai ne wani wuri ka ga wani wuri ka ga wani wuri daban shi Allah ko ina yana nan ko ina tabaraka ta'ala ɗaya ne da shi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine farko shine karshe shine a bayyane shine kuma a boye wa ma kunna ghaibina yace mu ba boyayyu bane ba a boye yake ba sai dai tsananin bayyanarsa ne sai ta ɓuya wa mutane sai dawo ba za ka ido ba zai iya ganin sa ba saboda tsananin bayyanar Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce ku je kai da Haruna sai annabi Musa ya taho da ya taho sai ya shigo cikin garin Misra da ya zo yana zuwa sai haɗu da ɗan uwan nasa Haruna sai ya rike shi ya ce ka gane ni ni ne fa ɗan uwanka Haruna to shi bai gane shi ba ma saboda sun daɗe rabonsu da su haɗu shekara wajen arba'in sai ce kai ne Musa ya ce ni ne Musa kuma wansa ne ba dan wansa ne shikenan sai suka kama juna suka rungumi juna kawai sai suka tafi wajen mahaifiyarsu suka je wajen mahaifiyarsu suka ce ga Musa ya dawo ga Musa ya dawo shekara arba'in rabanta da shi yace to Allah ne ya aiko ni fa za mu je wajen Fir'auna shi ko Fir'auna wani takadari ne ya riga ya tsorita mutane ya wawaitar da hankalin mutane duk tsoronsa suke fastakaffa qaumuhu fa adauhu inji Allah ya riga ya tsoritar da hankalin mutane ya kifa hankulansu su mafiya yawan jama'a sun dauka Allah ne ba gaba daya saboda sharrin sa da fitinar sa to shikenan sai mahaifiyar ta ce ta fashe da kuka ta ce kada ku je je yanka ku ya halaka ku sai suka ce ai ba abin da zai same mu daga Allah sai suka kama hanya suka suka je gidan Fir'auna da suka je sai da suka shekara a kofar gidan Fir'auna ba su ga Fir'auna ba saboda tsabar mulki da security shekara guda fa suka yi basu ganshi yana cikin gidan shekara guda suka zo kuma ga aikan Allah a kansu so sai can da aka shekara guda suna ta neman hanyar da za su sadu da shi to shikenan sai wani mafajansa sai ya yi magana da su sai zai samu fir'auna sai ce ga wasu mutane guda biyu sun zo suna waje sun daɗe sun kai shekara guda wai sun ce Allah ne ya aiko su zuwa gare ka ya ce wani Allah kuma bayan ni akwai wani Allah da ya bayan ni ya ce sun ce Allah da ya aiko su ubangijin talikai sai ya ce to ku shigo da su su zo su faɗi abin da za su faɗa ku yi dariya to a gidan nasa yana da zakoki yana da damisosi dabbobin jeji wanda da ka zo ka shikenan sai a sake su sai su ma kata kata to kawai sai ya ce a sake wasu annabi Musa zakokin nan da wannan wannan zakokin sai aka sako su da aka sako su kawai suka yi kan annabi Musa da Haruna da yake daga Allah suke ba wasa bane suna zuwa kawai sai suka dinga kwanciya a cikin jikinsu suna ta shafa jikin annabi Musa da annabi Haruna shi ko matsiyacin yana kallon su ta wundo shi Fir'auna yana kallon su ta wundo sai a zuciyarsa sai ya ce kai wa'annan fa akwai magana yace to a shigo da su to shine sai suka shigo suka kira shi zuwa ga Allah to shikenan falan ma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinati yayin da Annabi Musa ya zo da ayoyi mu a bayyane wazihatin kenan qalu sai fir'auna da mutanensa suka ce ma haza illa sihrun muftaran wannan dai sihiri ne wanda aka kage shi ba shakka wannan sihiri ne wato sandar da ya daga musu ta dawo macijiya da kuma hannunsa da ya sa a cikin wannan rigar sai fitar ta dinga haska su sai ka fir'auna da shi da jama'arsa suka ce wannan sihiri ne kuma wanda aka kage shi wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin mu ba mu taba jin irin wannan ba iyayen mu da suka gabata ba mu taba ji ba suka faɗi haka wa qala musa rabbi a'lamu biman jaa bil huda min indihi wa man takuna lahu 'aqibatu dar وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار da suka karyata shi sai annabi Musa sai ya ce rabbi Allah ubangiji na a'lamu biman jaa bil huda ai Allah ubangiji na shine masani ga wanda yazo da shari'a min indihi daga gare shi wa man takunu lahu aqibatu dar da wanda kuma karshe karshe kyakkyawa zai tabbata a gare shi ai al'aqibatul mahmudatu fi daril akhirah wanda zai dawo ya samu ƙarshe mai kyau a gidan lahira to Allah shi ya san wane ne innahu la yuflihu zalimuna yace yadda sha'anin yake la yuflihu zalimuna su ne kafirai ba za su samu babban rabo ba har abada وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوكد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوكد لي يا هامان على الطين فاجعل لي سرها لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الخاذبين فرعون شقين نغس وقال فرعون سي فرعون يتي يا أيها الملأ يا كو جماعة ما علمت لكم من إله غيري ni dai ban san kuna da wani abun bauta ba koma bayana ni abun da na sani ni ne Allah ban san kuna da wani Allah ba koma bayana sai ce fa auqid li ya hamanu ala din sai ce ya kai waziri na haman da din wazirin sa ne shine babban wazirin sa sai ce ya kai waziri na wato a gasa mun bulo a gasa masa bulo a irin jan bulo din nan a gasa bulo din yayi karfi sai a gina masa wata katanga katuwa zai hau kan katangar wai zai je ya hau kanta ya je har wajen ubangijin annabi Musa shine yake cewa ya gasa masa bulo ya gina masa eh fatalli sarhan la'alli ataliu ila ilahi Musa yace zan hau kai zan tsinkayi ubangijin Musa anzur ilaihi waqifu alaihi wato zan je in ga Allah nasa in tsaya mu yi maganan da Allah nasa in ga waye ne Allah nasa wannan ya isa ta kadari yace wa inni la azunnuhu min al-khazibin yace ni ina tsammanin ma dai annabi Musa iya cikin masu faɗan maganar da ba haka take ba wato maganar ƙarya ce ya ƙaryata ke واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق wazannu annahum ilaina la yarji'un to bayan ya an gina masa babbar katangar sai Allah ubangiji sai ya umurci mala'ika jibril kawai sai dake ta da fufukin sa yana ta ruguje gaba ɗaya katangar to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wastakbara huwa shi dai fir'aunan nan wato yayi girman kai wa junuduhu da rundunarsa sun yi girman kai fil ardi wato ardi misra anan kasar misra amma kuma bi gairin haƙi ba tare da gaskiya ba wazannu annahum ilaina la yarji'un Allah yace suna tsammanin ba za su dawo zuwa gare mu bane ko kuma ba za a dawo da su zuwa gare mu bane ranar tashin alkiyama mm.
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم fanzur kaifa kana aqibatu zalimin Allah madaukakin sarki to da haka ya gagara ya kiye karbi addinin Allah shi Fir'auna ya tara masu sihiri suka buga da Annabi Musa Annabi Musa ya rinjaye a kansu Annabi Musa ya ta kira zuwa ga Allah Fir'auna da mutanensa suka yi su imani to sai Allah ya umarci Annabi Musa ya ce ya hijira ya bar garin ya bar Misra ya fita can ya koma wajen Palestine kenan wajen Sham din wajen Syria kenan to shikenan sai annabi Musa ya gaya wa wato bani Isra'ila mutanensa gaba daya yace lalle su yi hijira su bar garin to shine aka taru gaba daya aka shirya za su yi hijira za su bar garin to sai labari ya je wajen Fir'auna aka ce wa Fir'auna fa ga annabi Musa da su da bani Isra'ila gaba daya za su gudu su bar garin sai ya ce a ai ba zai yi mu ba su dole mu bi su mu gama da su to shine su mutanen annabi Musa su dubu ɗari shida ne da wani abu shi ko fir'auna sai ya fito su wajen miliyan ɗaya da wani abu suka sako su a gaba suna tafowa suna tafowa sai da suka zo kan wannan ruwan na nil ɗin nan to shi kenan sai mutanen annabi Musa suka juya bayansu ta gaba dai ga kogi ya tare su Allah kuma ya ce a ta kan kogin za a suka juyo bayansu suka kalli ga tawagar fir'auna sun fito su wajen miliyan da wani abu sai mutanen annabi Musa suka ce ya Musa inna lamudrakun ya kai annabi Musa wa'annan fa za su riske mu wa'annan mutane za su riske mu sai ce kalla inna ma iya rabbi sai hadin yace ina ai ina tare da ubangiji na zai shiryar da ni hanya to shikenan annabi Musa suka zo bakin kogi sai Allah ubangiji sai ya ce masa fabrid bi asakal hajar ya daga sandansa ya daki kogin da shi sai ya daga wannan sandan sai ya doki kogin da ya doki kogin sai kogin ya kyakkece hanya goma sha biyu sai Allah ya busar da kogin take kogi ya fashe kawai sai ga yashi a ƙasansa a bushe nan kuma Allah ya maida abun kaman kankara nan ma kaman kankara amma ga wunduna ana kallon juna to shikenan sai su annabi Musa da bani Isra'ila suka shiga suka haye suna gama hayewa su kuma waɗannan ya sunansu mutan Fir'auna shi kuma ya zo da tawagarsa da ya ga kogi ya tsage da yake ta kadari ne sai ya tsorita sai ya ce kai ai ba zai yi ba sai ya tsorita ya ki bin wurin sai su fadawan nasu sai suka ce haba shi ma kogin ai ya san Allah mulki wasa ne ai kai ya gano ranka da shi yasa ya kece wai ruwan shi ya gano yake nan fir'auna dai aka yi ta zuga shi aka yi ta zuga shi aka shiga ruwa suka shiga ruwa suna tafiya su annabi Musa sun ƙetare ruwa su fir'auna sun gama shiga ba su fara ƙetarewa ba na ƙarshen su ya gama shiga kawai sai Allah ya ce ruwa ya haɗe yake nan sai ruwa ya haɗe kawai suka halaka gaba ɗaya Allah ya halaka su to fir'auna da yake ya riga ya shiga zuciyar mutanen Masar su suna ganin kamar ma Allah ne shi sai suna wasu a cikinsu ba za su ɗauka ya halaka ba to sai Allah ubangiji sai ya jawo gawarsa ta dawo kan ruwan kowa yana ganin sa gashi macece gashi akan ruwa Allah ya ce al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya to shine Allah yake bayani anan shikenan Allah ya ce musu su fita su bar gari mm na'am Allah ya ce fir'auna yayi girman kai shi da rundunarsa bigairil haqqi ba tare da gaskiya ba wazannu suka dinga zaton annahum ilaina la yarji'una cewa ba za a dawo da su zuwa gare ni ba ko kuma ba za su dawo ba na'am Allah ya ce fa akaznahu sai muka kama shi fir'auna wa junudahu da rundunarsa fa nabaznahum fil yammi sai muka jefa su a cikin ruwa wannan ruwan kenan fanzur kai muka halaka su a ciki Allah ya ce fanzur kai fa kana aqibatu zalimin duba mana kaga karshen karshen azzalimai zuwa ga ina za su je zuwa ga halaka Allah ya halaka su
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون Allah ya ce muka sanya su wato su fir'aunan kenan a duniya muka sanya su ayyummatan suka dawo shugabanni ne na shirka suru asahun ne fi shirki suka da su ne manya-manyan shugabannin shirka yad'una ila nari suna kiran mutane zuwa ga wuta bid'aihim ila shirki saboda kira da suke zuwa ga shirka wa yawmal qiyamati la yunsaruna Allah ya ce ranar alkiyama kuma ba za a taimake su ba dan ba za a taimake su a tunkuɗe musu azaba ba dole sai sun shiga azabar Allah وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الله يتي وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة bayan mun halakar da su kuma muka biyar muka biyar da muka biyar musu a wannan duniya da la'ana da tsinuwa shine tozarta wa yawmal qiyamati ranan alqiyama kuma Allah ya ce hum minal maqabuhina suna daga cikin wanda za a nesanta su daga rahmar Allah Allah kiyaye mu ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بعد النبي موسى للتاج شيني التوراة من بعد ما أكل ما أهلكنا القرون الأولى bayan mun halaka al'ummatan da suka wuce daga farko qaumu nuhin wa adin wa samud wa ghayru kaman mutanen annabi nuhu da mutanen adawa da samudawa da wasu su Allah ya ce bayan mun halakar da su to shine muka bawa annabi Musa at-taura basaira lin-nas wato littafin nasa ya dawo gashi haske ne wahiya nurul qalbi haske ne mai haska zukata wa hudan kuma shari'a ne shi a tauran minar dalalati daga barin bata liman abila bihi ga wanda ya aiki da shi wa rahmatan kuma rahama ce liman amana bihi ga wanda ya imani da taura la'allahum yatazakkaruna hakika su ko za su wa'azu bima fihi min al-mawa'iz su wa'azu da abin da yake cikin littafin at-taura na daga wa'azozi da Allah ya yi وما كنت بجانب الغربي إذ قدينا إلى مرسلا وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين nan kuma Allah Ubangiji yana bayyanar da gaskiyar wato wato risalar manzon Allah tabbar annabi mu tabbas annabi Muhammadu manzon Allah saboda in ba manzon Allah bane ta ina ya samu wannan labarin yake ta karantawa wanda garin su wani irin gari ne ba gari bane na annabawa ba gari bane na malamai shine Allah ya ce wa ma kunta ya rasulullah bijanibil garbi iz qadaina ila musa al-amr yace ai kai ya rasulullah lokacin da nake wahayi zuwa ga annabi Musa nake masa wahayin wannan risalar nake aikansa zuwa ga Fir'auna ai wa ma kunta bijanibil garbi ai baka gefen wato wannan dutsen ko wannan wurin baka wannan gefen lokacin da nake masa wannan wannan nake masa wannan wahayin ai baka wa ma kunta min shahidina kuma baka wurin baka halarci wurin ba to in kai ba annabi bane to ta yaya ka san wannan bayanonin har kake gaya mutane wannan tarihohin tun da baka wurin kaga Allah ne kenan ya sanar da shi
ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين الله مدوكين سرجيتي ولكننا سيدي mu ne an sha'ana ƙurunan wato muka muka halicci mutane mu halicci waɗannan ƙarnoni waɗannan jama'a su wuce mu sake halittar wasu su wuce umaman min ba'di Musa al'ummatai bayan annabi Musa bata dawala alaihimul umur sai rayuwa ta yi tsayi a gare su wato talat a amaruhu wato rayuwarsu ta yi tsayi fa nasul uhuda sai suka manta alƙawarorin da Allah ya yi da su wanda rasatil ulum ilmomin suka dawo sun gaba ɗaya sun riga sun sun menene sun tsofe wanka da alwahayi wahayi ya yanke faji ina bika rasulan sai muka zo da kai kana manzo wa auhayna ilayka kamar musa wa gairi sannan sai muka aiko maka labarin annabi Musa da waninsa ka kasance kana gaya wa mutane Allah ya ce wa annabi wa ma kunta sawiyan fi ahli madayana ai kai baka nan a zaune a cikin garin madayana a cikin mutanen wannan garin madayanan tatlu alaihim ayatina kana kana karanta musu ayoyina wa'annan duk baka nan manzo Allah ni ne na karanta maka su sai Allah ya ce walakin na kunna mursilina sai dai mu ne mursilina muka aiko ka muka gaya maka wa'annan labaran duk kake faɗa Allah yana tabbatar da risalar manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون الله مدوكين sarki yace wa ma kunta bijanibi tur ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai baka nan a gefen wannan dutse iznadaina yayin da muka yi kira to sai nan Allah bai faɗi wanda ya kira din ba sai ce iznadaina yayin da muka kira muka kira sai kawai Allah ya ci gaba da bayani yace walakin rahmatan min rabbika sai dai rahama ne daga ubangijinka to anan malaman tafsirai sun yi fassare-fassare da yawa shi kaman wannan littafi namu na na Imam Suyuti kenan da shi da malaminsa tafsirin jalalaini su abin da suka faɗa sai suka ce manzon Allah ai baka nan a gefen dutsen isna daina sai suka ce mu sai yayin da muka kira annabi Musa muka bashi annabta baka nan to akwai kuma wasu malaman hadisi da suka kawo wasu hadisai kamar shaukani shaukani ya kawo a cikin littafinsa a cikin fathul qadir wani tafsiri ne fathul qadir na imam shaukani yake cewa wato lokacin da Allah ya dinga kissantawa annabi Musa labarin manzon Allah annabi Muhammadu da al'ummar annabi to sai annabi Musa sai ya shawwaku zuwa ya ga al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da annabi Musa ya shawwaka yana cewa ya Allah ubangiji ya zan yi ingansu a nuna musu ingansu iya so ya ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ubangiji sai ya ce a'a ai ban shirya za ku haɗu zamani da su ba ba za ku yi zamani da su ba bare ka gansu sai dai in jiyar da kai muryar su za ka ji muryar annabi Muhammadu ka ji muryar al'ummarsa to shine shi shaukani yake faɗa yace to shine nan abin da Allah yake nufi yace ba kunta bi janibi turi ai baka baka gefen wannan dutsen ya rasulullah izna daina yayin da muka yi kira kenan yayin da Allah yace ya ummatu muhammadin Allah sai kira al'ummar manzon Allah yace ya ku al'ummar manzon Allah muhammadu to sai muka amsa gaba ɗaya muna tsotson iyayenmu to sai annabi Musa sai ya ji muryoyinmu to shi abin da shaukani ya faɗa kenan a cikin fatul qadir to kuma abun nasa yayi kama haka din yayi kama saboda shi annabi Musa iya duba cikin littafin sa sai ya ga wata al'umma za ta zo karshen zamani wata al'umma ce mai falala da gaske shekarun su baya wuce 60 ko 70 sai yan kadan da za su dora amma za su samu babban matsayi a lahira kuma wannan al'ummar idan ta zo idan mutum yayi laifi to sai kawai ya ce astaghfirullah Allah na tuba sai Allah ya yafe ka amma su sauran al'ummatan ba al'ummatan bani Isra'ila idan kai laifi kai baka isa kai magana da Allah sai dai ka je ka samu annabin naka ka je ka ce ya nabi Allah ni ba na buya na aikata kaza kaza sai ka gaya masa to shi kuma sai ya gaya wa Allah idan ya gaya wa Allah Allah kuma sai ya faɗi hukuncin da za a yi to shi annabin sai ya ce ma ka je kai kaza shine kafarar laifinka amma ba su isa su fuskanci Allah su yi magana da shi ba wane su sannan idan kai sabo shikenan sai a rubuta abu in gari ya waye misali idan kai gulma in gari ya waye sai a gani a rubuce a jikin a jikin gidanka da jikin goshinka da rubutu daga kudurar Allah haza nan mamu wannan ne ne cin naman mutane ne in mazinaci ne sai a ga wannan mazinaci ne gashi nan a a goshinka gashi kuma a rubuce a cikin gidanka dole sai ka je ka samu annabin ka gaya masa sannan ya roƙa ma Allah Allah ya yafe maka sai annabi Musa ya to ga wasu al'umma za su zo can ƙarshen zamani idan mutum ya yi sako duk yawan sakon in ya ce Allah astaghfirullah Allah na tuba sai Allah ya ce shikenan at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu duk wanda ya tuba daga zunubi kamar ma bai taɓa yin zunubi sannan kuma sai ya ga ga wata al'umma za ta zo ta can ƙarshen zamani idan najasa ta taɓa jikin jikinsu ko rigarsu ko jikinsu so da ruwa za su wanke kawai sai su tsarkaka yanzu idan fitsari ya taba jikin rigarka ko mazi ko mani ko madi wadi in ka sa ruwa ka wanke shikenan wurin ya fita ya tsarkaka amma ban da su su al'ummatansu idan fitsari ya taba jikinka ko fitsari ko mazi ko madi wadi ko mani to sai ka samu ƙarfe kai ta dirza wurin kai ta dirza wurin sai wurin ya jini ya fito sannan shine tsarkakanka amma mu ga yanzu ko shadda ka fada zai a dauko ka sai a tsoma ka a cikin drum kawai shi kenan zai a fidda kai shi kenan ka tsarkaka eh ka tsarkaka ruwa ne yake wanke zunuban mu sai ce Allah wannan wace al'umma ne Allah ya ce masa tilka ummatu ahmadin wannan ayi al'ummar annabi Muhammadu ya ga ga wata al'umma za ta zo mai abun mamaki suna da wata sallah da suke ya raka a juran juma'a ita ce sallar juma'a amma kuma tana daidai da ibadar da su mutanensu suke ta shekara saba'in ya ce wannan Allah wace al'umma ce mai wannan falala aka ce al'umma ne Muhammadu shi fa annabi Musa nan annabi ne bayan annabi ne manzo ne bayan manzo ne ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusul amma da ya ga wannan falalar ta al'ummar annabi Muhammadu sai ce Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin yace Allah ka sa ni mana nima a cikin al'ummar annabi Muhammadu sai Allah ya ce masa ya Musa istafaituka ala nas bi kalami bi kalami bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin ya ce ya kai musa ka riƙe abin da na baka ina zance da kai ga kuma manzanci da na baka ka riƙe ka kasance cikin masu gode wa Allah ka gode wa Allah amma shehu yana faɗa ko a diwani yana cewa tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka muqalu yace kalimullahi shine annabi musa yayi burin ina ma da zai dawo ɗaya daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan al'ummar tamu tana da girma to shi ne imamu shaukani yake faɗa yake cewa abinda Allah yake nufi a nan wa ma kunta bi janibi turi izna daina eh baka nan a gefen dutsen nan na ture sina izna daina yayin da muka yi kira muka kira ummatu muhammadi wato muka kira al'ummar annabi walakin rahmatan min rabbika sai dai wannan rahama ce daga ubangijinka litunzira qauman ma atihum min nazirin min qablika saboda kai wa'azi wa mutanen da wani mai kira zuwa ga Allah bai zo musu ba min qablika kafin kai wa hum ahlu makkata sune mutanen makka su kafin manzon Allah babu wani annabi da ya zo ya kira su zuwa ga Allah shi yasa ake cewa su ahlul fatarati ne kafin zuwan manzon Allah saboda haka duk wanda ya rasu a garin makka kafin zuwan manzon Allah shi ahlul fatarati ne ba za ka ce dan wuta bane saboda ai ba annabin da Allah ya aiko masa ya kira shi ya ki yadda to su ahlul fatara ne yace la'allahum yatazakkaruna hakika ko su za su wa'azu walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabb laula فيقول رب لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين الله يقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ولولا دا دي أن تصيب دا وتمصيبة ذات ساميسو bima qaddama taydihim saboda sakamakon abun da hannayensu suka aikata na kafirci ko waninsa fa yaqulu sai su dinga cewa rabbana ya Allah ubangijin laula arsalta ilaina rasulan me yasa baka aiko mana da manzo ba fa nattabi ayatika mu bi ayoyinka da ka aiko da wannan manzon wa nakuna minal mu'minina mu kasance cikin mu'minai
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساهران كفم سهران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون الله مدوكين سلكي يتي أولم يكفروا بما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا Allah ya ce yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu shine zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce laula uce misla ma uce Musa me yasa baka aiko mana misalin abin da ka aiko wa Annabi Musa ba me yasa wai Annabi Muhammadu ba ba shi hannu fari ba da sanda kamar yadda aka ba wa Musa ba Allah ta'ala sai Allah ya ce musu awalam yakfuru bima uce Musa min qablu lokacin da aka aiko Annabi Musa ba su kafurce masa bane an sun kafurce ba su yi imani qalu sa sihirani tazahara sai suka ce ai masu sihiri ne guda biyu wato da alqur'anin da tauran duk sihiri ne tazahara da suke taimakon junan su wa qalu sai suka ce inna bi kullin kafiruna wai mu dai da dukkanin annabawan da annabi Musa da annabi Muhammadu da shi alqur'anin da tauran kafiruna duk sun kafirce musu a'udhu billahi قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم قل صادقين فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل لهم الله يتي يا رسول الله كجيا موسى فاتوا بكتاب من عند الله تكذونا دوني للتافي لغا الله هو أهدى منهما wadda ya fi shiriwa daga littattafan nan biyu shine at-taura da al-qur'ani attabi'uhu attabi'uhu abi attabi'uhu in bi shi in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne fi qaulikum a cikin zancen ku da kuke faɗi
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هويه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah madaukakin sarki yace fa in lam yastajibu laka ya rasulullah idan basu am- basu amsa maka ba da kace su kawo wani littafi wanda yafi alqur'ani ko at-taura in dai basu amsa maka ba fa alam to ka sani annama yattabiuna ahwa'ahum kawai soye-soyen zuciyoyinsu suke bi fi kufrihin cikin kafircinsu wa man adallu Allah ya ce wane ne ya fi bata mimman ittaba'a hawahu daga wanda ya bi soye-soyen zuciyarsa bi gairi hudan min Allah ba tare daga shirya ba daga Allah ai ba wanda ya fi wannan bata inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah ubangiji baya shiryar da mutane wanda suke su azzalimai ne wato kafirai kenan ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Allah ya ce walaqad haqiqa wasalna ay bayyana lahum alqawla haqiqa mun bayyana musu wannan alqur'ani la'allahum yatazakkaruna haqiqa ko su za su wa'azu su yi imani su ji wannan wa'azin su yi imani الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الله يتي الذين آتيناهم الكتاب وإنن دمك باس لتافي من قبله وتكافين القرآن هم به يؤمنون سودة سني إيماني دوانا القرآن wannan aya ta sauka ne akan wasu jama'a daga cikin Yahudawa da suka musulunta ka Abdullahi bin Salam wa gairi da shi da wasunsa wa minan nasara qaddamu min al-habasha da kuma kiristoci da suka zo daga habasha da suka zo wajen manzo Allah suka ji ana karanta alqur'ani sai suka yi ta kuka sai suka musulunta to shi musulunci yadda yake idan kana kan wani addini wanda Allah ya yi kamar kiristanci ko kuma yahudanci ai wannan duk annan addinai ne wanda Allah ya aiko su kafin zuwa alqur'ani to shi kenan idan ka zo ka musulunta ka haɗu da annabi Muhammadu ka musulunta to za a ba ka lada yusuf adar mara ne za a ba su ladan su kashi ladan su musulmai ne al'ummar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma za a ba su ladan su na sun wancan addinin da suka yi mutane guda uku manzo Allah ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari duk mutane uku za a ba su lada biyu ne mutumin da ya yi wani addini kafin zuwan annai Muhammadu ko kirista ne ko ba yahude ne yana rike da addinin wani annabi to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo to sai ya yi imani ya gaskata annai Muhammadu to wannan lada biyu za a ba shi za a ba shi ladan wancan addinin da kuma ladan wannan addini da ya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma rajulun lahu amatu addabaha fa asana ta'dibiha thumma ahtaqaha wa tazawwajaha na biyu kuma shine mutumin da yake da kuyanga baiwa kana da kuyanga baiwa to shikenan sai ka ladabtar da ita ka koya mata addini ka mata kyakkyawan ladabi sai ka yanta ta kuma sai ka aure ta to wannan za a baka lada biyu kai ma ladan ka ladabtar da ita ka kyautata lamarinta ka aure ta wannan Allah Ubangiji zai baka lada biyu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine mutumin da yake da
sana'o'i Allah ba zai sanya mu cikin bayan da zai yantar da su a cikin wannan wata albarka da Allah sallallahu alaihi wa sallam